أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد موجكم وانا مسلاتي عند زامو تشغب دكراتو تشكم وانا اللتاب إلى رسالة الزمان قوم شاترا wanda yake a yau ranar 25 ga watan ɗaya alif dubu biyu da ishirin da biyar wanda ya zo daidai da ishirin da biyar ga watan rajab hijira maza Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna fata abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana shi kuma mawallafi na wannan littafi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya cika masa lada bisa wannan hidima da ya yi ma addini kuma muke karuwa da shi muke faɗakuwa da rubutun shi to za mu tashi sabon babi babin fi auƙatin salati wa asma'uha wannan babi zai yi mana bayani kan lokutan yin sallah da kuma sunayen salloli ɗin to duk idan an ce za a yi babi akan sallah mafi yawa babi ne akan sallah wanda yake na farilla wato sallolin nan guda biyar da aka wajabta a kanmu cikin dare da rana sannan kuma malam yace zai bayani kan lokutan mayin sunayen sallah din to me isa malam yace zai faɗi sunayen sallah saboda ka san kai kanka ka san sallan da za ka yi duk mutumin da ya zo yin sallah wajen niyya bai ambata sunan ita wannan sallan ba to ba san wace sallah ya yi ba mun gane ko fashen za a ambace ta ko za a ambace ta da sunanta ne mun gane to wannan babi zai yi mana magana in ba mu manta ba kaga duk karatun da muka yi a baya in ka ƙebe babin da yake magana kan tauhidin nan duk gaba ɗaya al'amari ne na tsarki da alola aka zo har mama aka zo har shafa akan hubbi to yan an gama waɗannan babu abin da ya rage sai kuma batun yin sallah ita sallah rukuni ne a cikin addinin musulunci duk wanda ya yi jayayya da ita sallah ya ce a ita ba rukuni ba ko kuma ita sallan nan ma ba ta ma waje ba ko kuma ma ba za a yi ba to wannan wato ya fita daga cikin musulunci ana jinkirta mishi kwana uku a cikin kwana uku nan ana ta yi masa wa'azi ya dawo musulunci ya dawo musulunci shine yasa tabu salasa za a jinkirta masa kwana uku in ya dawo shikenan wa illa in ko ba haka ba ko za a kashe shi kan wanda ya yi ridda sannan ayoyi da suka zo kan sallah suna nan da yawan da suka nuna mana wajabcinta sannan hadisai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana wajabcin sallah saboda ya yi sannan kuma ya yi umarni da a yi ya nuna mana kuma yadda ake yi al'amarin sallah ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani din nan ina yin sallah kaga a wajen shi aka karɓo sallah din sannan cikin muhimmancin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai al'amarin da yake tsakaninmu da su abin da ya bambance tsakaninmu da su shine sallah ta wannan sallah in ta cika an yi ta wato yanda ya dace to an samu tsira sannan kuma an samu zaman lafiya na zuciya wajen imani an samu zaman lafiya na gabai wajen yin aiki na gari inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai ta sallah tana hana alfasha kuma tana hana abinki wato munkari duk abin da shari'a yake to in dai an dimanci yin sallah shine maganin su in gane ko to sannan kuma farilla ce ta kasance a ban lokaci kamar da alkur'ani ya nuna mana tana ɗaya kuma daga cikin abin da za a yi duba ranar kiyama in an same ta daidai ana sa ran dukkanin sauran ayyuka sun zamo daidai awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salatu farkon abin da za a yi ma bawa hisabi akai shine sallah za a dubi wato shashin sallah ya tsai da ita, ya yi ta, ya tsai da ita, ya ba da ita a lokacin da aka ce a ba da ita. Domin ita a ban lokaci ce, saboda haka ibada ce wanda take babba wanda duk cikin ibada babu kamanta. Babu kamanta. Domin ita kaga ana maimaita ta a kowane rana sau biyar din nan saɓanin sauran wayancan ibadu na azumi zakka aikin haji kowanne sau ɗaya ake yi a shekara a lokaci ɗaya kawai ake yi amma wannan ita ko kullum ne ana yin ta sau biyar to duk kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuka ga ya dimanci yin ta har ya kai yakan yi ta a masallaci to ku yi masa shaida da imani wanda ba shi da imani ba zai iya yin ta ba karamar aiki ba ne ana ganin kama azumi ya fi ta wahala azumi bai kai sallah wahala ba eh ballantana ma azshi ibadan ga baki ɗaya ba wahala ba ne akan wanda yake mumin amma wani zai ce shi kan zai iya cikin masu musulunta su ne kan zan iya sallah amma azumin nan shi ne zai wahala ni ni ba zan iya yin azumi ba duk wanda ya zo maka da wannan ka ce ya zama musulmi yayin ya zama musulmi har yana yin sallah zai je ya azumi eh kada a yi discouraging ɗinsa kan cewa to ai kuma addinin musulunci dole sai da azumi a ni ba zan iya amma azumin nan naku kai ba zan iya yi ba to shikenan ka yi dai sallah to ana ciki ana ciki har in ya karbi addini din kafin lokacin azumi ya zo zai yi azumi in Allah ya yarda to Allah ya taimake mu malam yace babu fi auqati salati wannan babi zai magana kan lokutan yin sallah wa asma'uha wa asma'iha da kuma sunayen sallah din ya zo can cikin muwadda malik wato da aka zo za a nuna ma annabi lokacin yin sallah mala'ika jibril shi ya zo ya nuna ma annabi lokacin yin sallolin nan guda biyar kuma ya zo masa ya nuna masa shi ya karantar da shi lokacin yin sallah a cikin kwana biyu aka yi aiki ɗaya ake yi wato na nuna lokacin yin sallah ɗin ana nuna masa lokacin ba wai ya zai yi sallah ba ga lokacin yin sallah to shine inda muka samu wannan lokuta ɗin hakan nan kuma yake har yanzu daidai muna yin sallah daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka koya masa yin sallah shi kuma ya faɗakar da mu ga lokacin da za a yi sallah ya zo mishi a rana na farko sai zo a farkon lokaci farko farkon lokaci ya zo aka yi sallah ɗin a rana na biyu ya zo a ƙarshen lokaci to amma yadda aka samu tsayuwar lokaci ɗaya shine sallan magriba lokacin da ya zo a jiya haka ya zo a yau shi yasa ita ba ta da farko da ƙarshe lokacin yinta a yi alola an kira sallah an yi alola sai a ba da ita yawwa to malam ya ce amma salatu subhi amma kaga sallan asbahi fa fahiya salatul wusta ita ce sallan wusta Allah da yake cewa ku tsaye da sallah wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ko to ita ce salatul wusta inda ahlul madina wajen mutanen madina mun gane ko su sun ɗauki salatul subhin nan sun fahimce ta ita ce salatul wusta in aka ce yanzu alal misali to me yasa aka ce ga salloli nan sannan kuma ga sallah ta tsakiya mun gane ko an keɓance ta bi zikiri da ambato li ahamiyatiha saboda girmanta wa azamiha da girmanta ita sallar asbahi din yanzu alaka ce dukkanin mutane mutanen mutanen mutanen masallacin mabruk sun zo har da malam ibrahim to ashe kaji malam ibrahim special person ne ko na daban ne a ciki an nuna wato girman wannan tafiya wannan tawaga fa har da malam ibrahim sai da yanzu to kage kai kuma an zo ba a same ka ba ai su wanda sun zo har da malam ibrahim wai wai wai babu ma ta zama a wajen bari na bi su in je in ji menene wannan tafiya take da shi to su sai suka fahimci cewa sallan asbahi ita ce salatul wusta inda ahalul madina a wajen mutanen madina na'am to wahiyar salatul fajr ita ce kuma ma fa ake ce mata sallan alfijir mun gane ko wato sallar alfijir ita sallah asuba kaga daga nan fa mun samu sunayen ta har guda uku sunanta ana ce mata subhi salatul subhi saboda asuba shine wato farkon safiya ana ce mata salatul wusta sannan kuma ana ce mata salatul fajr wato sallah na fitowa alfijir domin tan ana yin ta ne lokacin da alfijir yake to tana da wani sunan ma suna na hudu ana ce mata salatul gadati sallan safiya ko sallan jijjifi can Allah yana cewa izga dauta bi ahalika wa izga dauta bi qawmika ne ko tubawwi'ul mu'minina eh can ina ganin waccan sura Ali Imrana ne ko wa izga dauta to ana ce mata sallah na jijjifi saboda me ana yin ta a wannan jijjifi wato da sassafe to shi wannan kenan fa awwal waqtiha farkon lokacinta shine insida'ul fajri ketowan alfijir al-mu'taridi wanda yake bijirowa bil biya'i da haske yawa lokacin da alfijir ya bijiro da wannan haske wanda yake mai ƙarfi zai so tafiya sai ya karkace yi santan alƙibla sannan sai ya taso to nan ne farkon sallan asbahi lokacin tare da malamin sai da muka fito wajen zaria da asuba aka je aka nuna mana fa ga yanda alfijir din yake saboda in kana cikin gari ma ba za ka gani ba saboda haske da sauransu gine-gine da sauransu haka fita can wajen gari lokacin asuba ka ci to muna tsaye har alfijir din ya fito to ga yanda alfijir yake asadik na gaskiya Allah Allah ya gafarta malamanmu fi aksal mashriqi wato a can mafita rana zahiban daga inda ya fito zaka ga ya karkata ya kwanta min alqiblati ya tafi ta gefen alqibla har zuwa bayan alqibla hatta ya tafi a har sai ya dago to in ya dago fa ya ummul ufuka sai kaga ya ya mamaye sasannin gabas bi ma'ana rana tana kokarin hudowa kenan wannan hasken da yake zuwa wato haske ne na rana shi ne somin haske na rana shi wannan alfijir ɗin daga nan hasken zai yi ta ƙaruwa ne wanda in ka kalli gabas kun za ga haske in ka kalli yamma za ka ga duhu to wannan daidai wannan lokacin shi ne lokacin farkon lokacin sallan asbahi wa akhir waqtiha ƙarshen lokacin ta kuma al-isfirar shine lokacin da waje fatsi-fatsi yanda in ka ga mutum zaka iya gane fuskan shi mun gane ko wanda daga albayyin wanda yake bayyananne allazi idza sallama wanda yana wucewa bada hajibu shamsu sai ka ga wato shamakin nan na rana ya soma bayyana ta soma kunno kai to ƙarshen lokacin sallar asbahi kenan mun gane ko wa ma baina hazaini to duk abin da yake tsakanin wannan lokaci daga ketowar alfijir har zuwa wannan fatsi-fatsi din nan to waqtun wasi'un lokaci ne wanda yake mai yalwa lokaci ne na yin sallar asbahi kuma ka yi sallar asbahi a zababben lokaci shi lokacin sallar nan wato akwai waqtul muhtari akwai zababben lokaci na bada ita mun gane ko a waqtul muhtarin ma a zababben lokaci na bada ita kuma akwai al-aflad wanne ne yafi akwai kuma lokaci wanda yake na ƙaba'i wanda in ka zo wannan sallan zaka ce rama ko zaka yi ba wai zaka ba da sallah ba ne lokacin ta ya wuce yanzu zaka rama ne to duk akwai waɗannan lokuta ɗin to malam ya ce wal aflal zalika amma abin da ya fi a cikin wannan lokaci daga lokacin fitowa zuwa lokacin tafiyan wannan alfijir ɗin shine awwaluhu farkon lokacin ka ba da sallah a farkon lokacin shine ya fi akan ka jinkirta amma ka sani wajen wannan span of, of the time lokacin farko da na da ƙarshe da aka nuna mana duk lokaci ne na yin sallan asubahi amma ka yi ta a farkon lokaci shine ya fi ita sallah ana so a yi ta a farkon lokaci wa waqtin zuhuri lokacin yin sallah azhar kuma idza zalati shamsu daga lokacin da rana ta karkata an kabidi sama'i daga tsakiyar sama daga tana karkata kawai kabid shine tsakiyar sama wa aka zazzulli sannan kuma inuwa ka so maganin shi fi ziyadati ya so karuwa to daga lokacin sallah azhar ya shiga mun gane ko Allah yana cewa aqimi salata lidluki shamsi ila gasaqil layli wa Qur'anin farto duk din shine karkatar rana din yana karkata daga tsakiyar saman nan to shikenan wato lokacin sallar azhar ya shiga wa yastahabbu an so a wannan lokacin an tu'akhira a jinkirta sallar azhar fi saifa a lokacin da ake tsananin rana ila an yazida zillu kulli shay'in rubuhu har inuwan kowane abu ya kai ɗaya bisa hudunsa. mun gane ko har inuwan kowane abu idan ka tsaye da shi zai kai tsayin inuwan zai kai ɗaya bisa hudun wannan abin da yake tsaye kamar mutum ya tsaye aka duba inuwan shi za a ga eh wannan inuwan ya kai tsayinsa ɗaya bisa hudunsa to ana so a jinkirta sallar azahar zuwa wannan lokacin da ake tsananin rana amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku jinkirta sallah abridu bi salati fa inna shiddatul harri min fayhi jahannama ku sanya lokacin da rana yayi tsanani to ku jinkirta domin wannan tsananin zafi din min fayhi jahannama yana daga cikin numfashi na wutan jahannama Malam ya ce ba da zillin lazi zalat alaihi bayan inuwan wanda ta karkata a kan shi a shamsu wannan rana din. Wakila aka ce inna ma yasta an so wannan ne fa fil masajid a cikin masallatai. Mutane su jinkirta li yudrikan nasu salata domin mutane su riski wannan sallah din. Wa amma rajul amma mutum fi khasati nafsihi a kashin kansa shi kadai zai yi sallah. fa awwalul waqti to farkon lokaci afdalu lahu shine yafi falala gare shi wakila aka ce amma fi shiddatil har wajen tsananin zafin nan fal abdal lahu abinda yafi shi ma ga wannan bawa ko da shi kadai zai yi an yubarrida biha shine ya sanyaya ta bi ma'ana ya jinkirta ta wayan kana wadu ko da shi kadai ne da kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa abridu bis salati wato ku jinkirta wannan sallah din ku sanyaya ta fa inna shiddatal har domin tsananin ranar nan min fahi jahannama yana daga cikin numfashin jahannama wannan hadisi ma zo cikin littafin bukhari da muslim to wa akhirul waqti karshen lokaci shine an yasira zilla kulla shay'in an yasira zillu kulli shay'in mislahu ƙarshen lokaci zaɓaɓɓe na sallar azhar shine inuwan kowane abu ya kai kwatankwacin sa in lokacin da inuwanka ya kai tsayinka to lokacin zaɓaɓɓen lokacin sallar azhar ya fita sannan kuma sanin wannan lokacin shi ma wajibi ne akan duk wanda sallah ta waje ba a kan shi ya san lokacin da kan shi wanda yake makawo fa ka sha ba zai iya ganewa ba, ba shi zai yi takalidi ga mai ido. So da haka ana sanar da wannan lokacin ka san lokacin sallah da masallaci a wajen babu masallaci za ka yi sallah. Da ruwa a wajen babu ruwa a wajen za ka yi sallah. Kai kaɗai ne ko ku da yawa ne za ku yi sallah. Duka dai, tunda duk an kawo in ba wannan a yi wannan, in ba ruwa a yi temama. In ba masallaci yana ɗaya daga cikin abin da aka fifita a al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam. an fifita ma kan sauran al'umma inda aka sanya mana ƙasarmu ko ina ta zamto masallaci. Ba za ka ce sai ka riski masallaci za ka yi sallah ba. Ka ko ina kake idan sallan ta zo za ka yi ta. Da ruwa ba ruwa za ka yi, da masallaci ba masallaci za ka yi, so da aka sanin lokacin sallah ya zamanto wajibi a kanka. Wanda ba zai iya sani ba fa to zai yi takalidi ga wanda ya sani. Sai ya rataito, amma yanzu ya kai har lokaci sai ka ga ma alhamdulillahi mu daɗa gode ma Allah mu daɗa gode ma Allah musamman musamman mu da muke wannan yanki ɗin an kira sallah ba kira sallah ba inda azhar ta zaka ga mutane da kansu sun soma zuwa sun soma zuwa in fact mu ya kasance kiran sallah ma wato ba ana yin shi domin mutane su ji wai lokaci ya shiga bane a lokaci za su zo ma sai an zo ana neman ina ne ina ladan ne ya zo ya kira sallah a wani lokaci ma sai a yi sallah ba a kira sallah ba ko e to mutane sun riga sun taru gaba ɗaya wai ni ina ce an kira sallah ni ina ce an kira sallah to mu gode ma Allah da muka samu kanmu ma a irin wannan waje din a cikin ƙasar nan akwai inda za ka je ko kiran sallah ba za ka ji ba kai kada ka je da nisa a nan Abuja akwai inda za ka kwana kai ka ɗauka kai kana ta jira asuba ta yi ya ba za ka ji sallah ba za ka ji kiran sallah ba ban san menene ya samu jama'ar Abuja ba. Ya kana kwanciya a hotel ba, ba ma za ka ji kiran sallah ba, ko kaɗan ma a nan fa a arewa ma ke. To ballantana in ka nutsa can kudu. Ya ka ji can za ka yi sallah sai dai ka je barikin soja. Can ne za ka je ka samu masallaci. To mu gode ma Allah. Eh mu daɗa gode ma Allah gaskiya ana ana yin sallah ƙwarai masallatanmu nan dai ɗaiɗai ne wanda za ka je ka gansu ba a cike ba in lokacin sallolin nan sun zo. Azhar la'asar magriba isha'i asbahi duk za ka ga an cika kasuwa ka je kasuwa duk yanda ake kasuwa amma ka ga masallatai guda biyu na kasuwan nan ko ina har haraba ko ina da ina an cika wallahi abin abin alfahari kuma ai abin jin daɗi in ka ga ana sallah to alheri na wannan waje din na'am malam ya ce wa akhirul waqti an yasira zilla kulla shay'in mislahu ba'da zilli nisfin nahari wa awwal waqti al-asr farkon wannan shine lokaci na sallar azhar farkon lokacin sallar la'asar akhir waqti zuhri shine karshen lokacin sallar azhar mun gane ko daga lokacin da ka ga inuwanka ta kai tsayinka to lokacin sallar azhar fa yana dab da fita daga lokacin da inuwanka ta fi tsayinka kaɗan to an shiga sallar la'asar ba tare da wai sai kana da agogo ka ga yanzu karfe uku da rabi yayi a'a nawa da rabi yayi shi wancan lokaci da aka karanta mana nan shi baya canzawa amma lokacin uku da rabi a'a biyu da rabi a'a ɗaya da rabi a'a karfe ɗaya wane ne wannan shi yana jujjuyawa mun gane ko akwai lokacin da za a zo sha biyu da rabi ma sai ka ga azhar din ta shiga mun gane ko akwai kuma lokacin da zaka ga wannan din lokacin yanzu ga sallar asbahi ka gani ba kaman kwana kawai ishirin bayan nan ba lokaci ya canza to ya ce wa awwal waqtil asri akhir waqtiz zuhri wa akhiruhu karshen lokacin sallar la'asar kuma an yasira kulla kulla zillu kulli shay'in mislaihi shine ka ga inuwa inuwan kowane abu da yake tsaye ya ninka shi sau biyu to sallar la'asar lokacin ta ya riga ya kai karshe ba da zillu nisfin nahar wakila aka ce idza shamsa idan har sallar la'asar kana so ka gane shi ba ta hanyar inuwa ba ta hanyar tafiyar rana mun gane ko ka san wannan ranan da waɗannan taurari ɗin Allah ya nuna mana ɗaya daga cikin dalilansu shine mun san lokaci. Ta ko wani tauraro, tauraron da yake fitowa ta yamman nan, ko? Ka ga wannan tauraro, ya ce za ka samu kanka a wajen. Ba yanzu jiya mun ce jiya ba, to kafin ka ce jiya a wannan tauraron. sai ka yi kwana 244 a irin kwanakinmu na duniya kafin ka ce jiya. Ka ga rana ɗaya mu a nan, a nan mu inda muke rana ɗaya awa 24 to a can rana ɗaya a kwana tashi ko? Kwana ne irin namu na nan duniya 244. To, shi ne wato Allah shine alimun masani ai can ya faɗa mana a cikin alkur'ani kan cewa lallai rana guda ka alfi sanatin min mata hudu kamar alfi sana shekara dubu ko daga cikin abin da ku kuke irgawa na kwana to mu annan yanzu gashi ilimi har ya kai mu sanin cewa a wancan duniya waccar wanda muke iya kallanta daga nan rana ɗaya ma sai ya kai kwana ɗari biyu da arba'in nawa sadakallahu azim mun gane ko to lallai in kana so ka san lokacin sallan la'asar ɗin ta hanyar rana shine ga yanda za ka yi istakbalta shamsa istakbalta shamsa idan ka kalli rana bi wajhika da fuskanka wa anta qa'iman kana tsaye gairu mun'akisin baka sun kuyar da kanka ba wala murtafiqun ko eh wala mudade lahu baka kuma miƙa wuyanka haka sama ba to fa iza nazarta ila shamsi idan ka ga ƙwayar rana din bi basrika da idanka faqad dakala alwaqt lokacin sallar la'asar ya shiga kana jeji ne ko kana gida wannan rana ba za ta taɓa juyawa ba wa in lam taraha in ko baka iya ganin ta bata fado kan idanka ba ba tare da ka daga ba tare da ka sun kurba yar bata fado kan idanka ba to falan yadkhul waqtu lokacin sallah bai shiga ba wa in nazalat ala basrika idan ta fado akan idanka faqad tamakkana dukul lallai ka tabbatar da cewa lokaci ya ya ya shiga wallazi wasafahu malik rahimahullahu to imamu malik dai ya siffanta lokacin sallan nan annal waqta fiha lallai kana cikin wannan lokaci na sallan la'asar malan tasfarra shams mutukar rana ba ta kai fasfasin nan na faduwa ba inda imamu malik ya lissafa wannan lokaci kenan wa waqtul maghribi lokaci na sallar magriba waya salatul wa hiya salatul shahid shine ita ce ake kira sallar nan na ash-shahid wato mazauni yani abin da yake nufi al-hadir wato mazaunin gida lokacin yin sallanta shine yani yani abin da yake nufi kuma al-musafir matafiyi la yaksuruha baya yin kasarinta bi ma'ana da mazaunin gida da matafiyi duk sallah iri ɗaya suke inda sallan inda sallan magriba ne wai salliha yana sallatan take salatul hadir kaman sallah na mazaunin gida fa waqtaha lokacin ta gurubu shamsu shine faduwar rana fa iza tawarat idan rana ta buya bil hijabi wato a cikin shamakin ta ta buya wajabata salatu sallah sallah ta wajaba shine can hatta tawarat fil hijab wannan kalma ya zo cikin alqur'ani kuma shi kadai ne tawara la tu'akhiru ba a jinkirta ta, walaisa laha waktin kuma ba ta da wani lokaci illa waktin wahidin sai dai lokaci kwaya ɗaya wannan lokaci ɗin na sallah ɗin. La tu'akhiru anu ba a jinkirta shi. Wato daga rana ta faɗi aka yi alola sai sallah. Shi kenan ita ba za a ce wai daga wannan lokaci zuwa wancan lokaci shine lokacin sallanta ba. To za mu kwana a nan. za mu tashi lokacin sallah na isha'i abinda muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu amin amin inda mai tambaya sai ya gabatar ko kuma ƙarin bayani kafin mu yi addu'a صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين